الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na ranar litinin 22 ko ga watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shine ya daidai da 31 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2007 a wannan majalisi namu da tarin albarka majalisin da muke karatun littafin ka'idatun dalila fi tawassul wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyyah al harrani ad dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana da 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa majalisin mu na 26 a cikin wannan littafi malam yana cewa والحلف بالمخلوقات هكذا يقول والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر لأن أحلف لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب mala inda yana mana magana akan rantsuwa da wani Allah maimakon rantsuwa da Allah mutum ya rantse da wani Allah ba Allah ba yace wal halifu bil makhluqati rantsuwa da ababen halitta haramun inda jumhur haram ne a wajen daukakin malamai mafiya yawancin malamai sun yi magana akan cewa rantsewa da wani Allah haramun ne wa huwa mazhabu abi hanifa wannan kuma ita ce mazhabar abu hanifa wa ahadul qawlayn fi madhhabi shafi'i wa ahmad kuma ɗaya ne daga cikin maganganu guda biyu da aka hikaito a cikin mazhabar shafi'i da kuma mazhabar imamu ahmad wato rantsuwa da wani allah rantsuwa ta kasu wato ta'allukinta da wanda ake yin rantsuwar da shi ta kasu gida kamar uku to rantsuwa da allah wanda shine wanda aka sani musulmi suna yi kuma shine musulunci ya halatta sai rantsuwa da wani wanda shari'a take girmamawa wani wanda ake girmama shi a shari'a kamar annabawa salihai ka'aba da sauransu sai kuma rantsuwa da wani abin da ba a shari'a ta zo da yakar wannan abin rantsuwa da abin da ba a ce ka girmama shi a shari'a ba amma mutum ya rantsuwa da wata itaciya ko ya rantse da wani dodo ko aradu wannan duk shari'a bata zo da girmama waɗannan abubuwa ba to rantsuwa da Allah wannan bil ittifaq ya halatta idan mutum yana da gaskiya ya rantse da Allah musamman a inda yake buƙatar ya karfafa maganarsa idan ya ga alamun ana ana shakka cikin maganarsa yana buƙatar ya yi rantsuwa don ya karfafa maganarsa wannan ya halatta rantsuwa da wanda ake girmamawa ko shari'a ta yadda a girmama shi dukkan malamai sun haɗu akan cewa bai dace ba to ba a rantsuwa da wani ba Allah ba ko da ko ana girmama abin a shari'a kamar Ka'aba kamar annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallama illa iyaka an yi sabani a kankanin su wannan hanin hani ne na haramci ko hani ne na karhanci shine ibnu taymiya yake ce mana daukakin malamai malamai fiyawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa halin na haramci ne ba na karhanci ba haramun ne mutum ya rantse da wani ba Allah ba ko da kuwa ana girmama abin wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suke cewa bai dace ba amma bai kai haram ba makaruhi ne wannan shine al-mansus fil madhhab al-maliki a maliki abinda suke faɗa kenan makaruhi ne rantsuwa da wani Allah ko wanda ake girma shi a shari'a kaso na uku shine rantsuwa da abin da yake ba a girmama shi a shari'a ko shari'a bata zo da girmama shi watakila ma shari'a ta zo da aibanta shi kamar mutum ya rantse kamar yadda muka faɗa da kabari misali ko ya rantse da aradu ko ya rantse da wata itaciya ko da rawanin wani sarki wannan duk shari'a bata ce a girmama waɗannan abubuwa ba to malamai suna cewa idan mutum ya rantse da wani abu ba Allah ba tare da kudirce cewa wannan abin yana da martaba ko matsayi ko daraja kamar ta ubangiji to wanda ya bar musulunci wannan ba sa kokonto akan kafircinsa tuban da zai rantse da wani Allah tare da kudirce cewa wannan mutum yana da girma da ɗaukaka da daraja da martaba da cancanta kamar ta ubangiji to ya bar musulunci inda suke sabani idan mutum misali zai rantse da annabawa misali ko rantse da annabi sallallahu alaihi wasallama dan yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin halittu Allah ya bashi ɗaukaka ya bashi matsayi to dan halarto wannan girman da Allah ya bashi yasa ya rantsuwa to shi yasa malami suka ce bai dace yi haka ba amma ba a cewa ya kafirta ba a cewa ya kafirta to me yayi to shine wasu suka ce yayi haram wasu suka ce a yayi makaruhi dai to ala ayyati hal ko muka ce haram ko ka ce makaruhi nafsi ya zo karara da hana yin wannan man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kaga zabi biye baka ko ka rantsa da Allah ko kai shiru babu kuma zabi na uku annabi yace wanda duk zai rantsuwa to ya rantsa da Allah ko ya shiru kaga abu biyu ya aje a gaban ka ka zabi ka rantsa da Allah ko ka zabi ka yi shiru amma babu wani zabi na uku to kaga wannan shi yake nuna kenan mutum ba shi da wannan damar da zai yi rantsuwa da wani dan yana ga girman abu sawa'un a shari'a ta bawa abin girma ta ba shi matsayi kamar annabawa ko ka'aba wanda duk shari'a ta ba su matsayi amma ba a ce ka rantse da su ba to shi da na yake hikaito mana sabanin da malamai suka yi a wajen rantsuwa da wani abin da shari'a ta yadda a girmama shi ya ce yawancin malamai abinda suke cewa haramun ne amma akwai waɗanda suke cewa makaruhi ne karaha ta tanzi to dan karaha din hawa biyu ce akwai karahatu tahrim akwai karahatu tanzi akwai inda malamai za su ce abu kaza makaruhi ne suna nufin haramun akwai inda za su ce abu kaza makaruhi ne suna nufin bai dace ba to shi yasa da ya kawo kalmar karaha a nan dan kakka fahimci karahatu tahrif sai yasa ce karahatu tanzi wato karhancin da bai kai haramun ba sai yace wa qad hukiya ijma'u sahabati ala zalika an hikaito ijma'in sahabbai akan cewa rantsuwa da wani Allah ba Allah ba haramun ne wakila amma wasu sun ce hiya makruhatun karahata tanzih rantsuwa da wani Allah makaruhi ne karhancin da bai kai haram ba wal awwalu asahu amma maganar farko ita ce mafi inganci maganar cewa haramun ne ita ce tafi inganci a kula da tsokacin da muka yi na cewa gaba ɗayansu sun yi ijma'i akan cewa idan mutum ya rantse da wani Allah yana da kudirci cewa wannan wanda ya rantse da shi din yana da matsayin Allah ya kafirta ba akan wannan ne suke sabani ba akan ka rantse da wani abu amma baka ɗauke shi a matsayin ubangiji baka ɗauke shi a matsayin Allah ba to a nan ne ake magana haramun ko ba haramun ba wanda ibnu taymiya yake cewa jumhuri na malamai mafi yawancin malamai a maganar da suke yi cewa haramun kuma wannan shi ne abin da aka hikaito na ijma'i na sahabbai hatta qala abdullahi ibn mas'ud har aka rawaito abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar gaba ɗayansu kowanne daga cikinsu yana cewa la an ahlifa bi fathi lam kaka ce li an la lamu tawkid ce la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi llahi sadiqan suna cewa ko ɗayansu yana cewa in rantse da Allah ina makaryaci shi ya fi soyuwa a gare ni sama da in rantse da Allah sama in rantse da wani Allah ina da gaskiya to ya rantsuwa da Allah yana makaryaci ya fi sauki a wajensa akan ya rantsuwa da wani Allah yana mai gaskiya domin rantsuwa da Allah mutum yana makaryaci haramun yayi amma rantsuwa da wani Allah ko da mutum gaskiya ya taka to shirka yi shi ne cewa zalika li anna al-halifa bi ghairi Allah shirkun saboda rantsuwa da wani Allah shirka ne wa shirku amam min al-kadhib shirka kuwa ta fi ƙarya ta fi ƙarya girman zunubi saboda haka sahabban nan suke cewa garan su rantse da Allah suna masu ƙarya akan su rantse da wani Allah suna masu gaskiya sai mu tafiya ƙara fito da bayanin karara dan ka san a ina ne suka ja'i suka yi jayayya su malamai wa inna ma yu'rafu niza'u fil halif bil anbiya fa an ahmada fil halif bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam riwayatani ihdahuma la yan'aqidu al yamin bihi ka qawl al jumhur مالك وأبي حنيفة والشافعي والثانية ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه وابن المنذر وابن المنذر وافق هؤلاء ابن تيمية يجي أنسى مجاء جاء تكان malamai في الحلف بالأنبياء وجن rantsuwa da annabawa wato waɗanda ake girmama su a shari'a a nan ne malamai suka yi jayayya ya halatta ko bai halatta ba in mutum ya rantse da annabi rantsuwarsa ta kullu ko bata kullu ba fa an ahmada daga imamu ahmad an ruwaito ruwaya guda biyu game da rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da annabi to rantsuwarsa ta kullu ko bata kullu ba a kula akwai maganar ya halatta ko bai halatta ba akwai ko maganar in kai ta kullu ko bata kullu ba an gane ko saboda ka a hada maganganun guda biyu ana ana maganar kai abinda bai kamata ba to rantsuwar ta kullu ta yadda idan mutum ya warware ta zai yi kafara ko wata kullu ba shi da ibn taymiya ce akwai ruwaya biyu daga imam ahmad akwai ruwaya da imam ahmad yake cewa la yan aqidu al yaminu bihi idan mutum ya rantsa da annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwar bata kullu ba ka qaulul jumhur wannan kuma ita ce maganar mafi yawancin malamai kamar malik kamar malik kamar abu hanifa kamar shafi'i rahimahumullah dukkaninsu suna cewa duk wanda ya rantse da wani makhluk sawa'un kana hadha al-makhluq mu'azzaman shar'an am la fa innahu la yanaqidu yaminu duk wanda ya rantse da wani mahaluki mahalukin da ana girmama shi ko ba a girmama shi a shari'a to wannan rantsuwa bata kullu ba don haka idan mu'amala ce ta hada ka da wani yayi maka rantsuwa da wani Allah to kada ka gamsu da wannan rantsuwa dan rantsuwa bata kullu ba sai ka neme shi rantse da abin da rantsuwar za ta kullu wanda idan har ya karya ko ya warware ko ba gaskiya ya faɗa ba to ya yi laifi a cikin rantsuwarsa kuma idan rantsuwa ce da zai yi kafara kafara ta waje ba kansa to akwai ruwaya ta Imam Ahmad da yake tattare da sauran jumhur wato sauran malamai kamar Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da suka ce wanda duk rantsuwa da wani Allah ko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ne rantsuwarsa bata kullu ba wasaniya akwai riwaya ta biyu daga Imam Ahmad ya na'qidu al-yamin bihi ce duk wanda ya rantse da Annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwar ta kullu wa ikhtara dalika ba'ifatun min ashabihi kuma aka samu daga cikin mabiya Imam Ahmad aka samu wasu sun zabi wannan magana kalqadi kamar alqadi abi ya'la wa atba'ihi da waɗanda suke mabiyansa sun zaɓi wannan magana wa ibn al-munzir wafaqa haula ibn al-munzir yayi muwafaqa tare da waɗannan ma'ana ya yadda da wannan ra'ayi na biyu na cewa rantsuwar ta kullu wato idan mutum ya rantse da annabi sallallahu alaihi wasallam to da zarar ya warware rantsuwar tashi to sai yayi kafara a wannan kauli na biyu amma ibn taymiya yake cewa wa qasara aktsaru haula in niza'a fi zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan sai da yawancin malamai da suka yi maganar cewa rantsuwar ta kullu sun takaita abin akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai da zai rantse da wani annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sukan ce rantsuwar bata kullu ba an gane ko wato yawanci waɗanda suka ce rantsuwar ta kullu sun takaita maganar su akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wa adda ibnu aqil amma daga cikin malamai akwai abul wafa ibnu aqil ɗaya ne daga cikin malaman hanabila adda hadha al-hukma ila sa'ir al-anbiya shi a dashi ra'ayi yana ga har sauran annabawa ma wanda ka rantse da shi to rantsuwar ta kullu to wannan ra'ayi ne a cikin mabiya mazhabar Imam Ahmad amma shi kansa Imam Ahmad ruwaya biyu ce da shi ruwayarsa ta farko ta tafi tare da maganar sauran malamai jumhurin malamai abinda suke cewa rantsuwa da wani Allah ba ta yi ba to shi kansa Imam Ahmad akwai wannan ruwaya da aka yi daga wajensa wanda take tare da maganar sauran malamai an samu wata ruwaya ce wacce take cewa ta kullu aka samu kuma wasu daga cikin jama'arsa suka bi suka bi wannan ruwaya imamu ahmad ana ruwaito ruwayoyi daban-daban a wajensa saboda mutum ne da yake ta'amuli da hadisai a yau zai ga wani hadisi za a yi masa tambaya akan wata matsala ya bada fatawa kashe gari cikin bincike sai ya samu wani hadisin da ya saba fatawarsa ta jiya to da zarar aka sake masa tambayar sai kuma ya sake bada amsa sabanin ta farko duba da wannan hadisin da ya samu a yau wanda jiya bai san shi ba shi yasa za ga an rawaito maganganu daban-daban akan matsala ɗaya daga imamu ahmad kuma maganganu waɗanda suke ba iri ɗaya ba wani lokaci kuma wato akan samu sassabawar ansa ɗin saboda sassabawar masu tambaya ɗin don kowanne idan ya yi tambaya wani lokaci kakan dubi wasu abubuwa da suke tattare da mai tambayar ka ba shi ansa gwargwadon yadda ya yi tambayar wani kuma zai yi tambaya ka dubi irin yanayinsa kaga cewa waccan ansar da ka ba wani jiya bata dace da wannan ba shi kuma ka bashi a ansa daban wanda shi ne suke cewa mura'atu halin mustafti mura'atu halin mustafti ka kula don mai fatawa wajibi ne yayi wannan akwai wanda zai fatawa amma a zuciyar shi ba Allah yake nufi ba akwai wata manufa da yake so cimma to yana da kyau kada ka bashi wata dama da zai cimma wata mummuna manufa da fatawarka akwai kuma wanda da ka gan shi ka san yanayinsa akwai Allah a cikin zuciyarsa don haka fatawar da yake nema fatawa ce da yake nema rantsar da shi ga Allah sai ka bashi an sa gwargwadon irin yanayin da ka gan shi a ciki ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a wani ya zo ya tambaye shi ali qatilin nafsi tauba shin wanda ya kashe rai Allah zai karɓi tuban shi ibnu abbas ya ce da shi na'am li qatilin nafsi tauba wanda ya kashe rai ya tuba Allah zai karɓi tuban shi sai kuma wani ya zo daga baya shi ma yayi wannan tambaya ali qatilin nafsi tauba mutumin da ya zubar da ya kashe ran wurin wani Allah zai karɓi tubansa ibnu abbas ya ce laysa lahu tauba Allah ba zai karɓi tuban shi ba shi ma ya juya almajiran suna kusa so a fa ibnu abi rabah kace yaya kuma mutane biyu sun zo sun yi tambaya iri daya amma amsa ta zama daban-daban wancan ka ce za a karɓi tubarsa wannan ka ce ba za a karɓi tubarsa me ya faru ya ce eh wancan da ya ce yake min tambaya na kula cewa ya yi laifi yana neman abin da zai kusantar da shi ga ya yi kisan kai amma ya yi nadama yana tunanin shin Allah zai kuma karɓarsa bayan wannan laifi da ya aika aikan da ya ko kuma shi kenan Allah ya riga ya kore shi daga rahamarsa sai na gaya masa akwai tuba da Allah zai karba daga gare shi kamar mutumin nan da ya kashe rai 99 yake tambayar Allah zai karbi tubansa kaga da aka hada shi da jahili yace ba zai karbi tuban shi ba kun ga ya ci gaba da laifinsa ya fara ta kan wannan bai masa fitawar to duk wanda yake mai laifi kace ai shi shikenan ba yadda za a yi ya dawo ya zama mutumin kirki sai ka to dan menene zai ba gare ya ci gaba da laifinsa ba ma yace ɗayan kuma wato na kalli idansa na kula cewa wato an an an an kular da shi ne ransa a ɓace yake yana so zai yi kisan kai saboda haka yake so a yi masa shimfiɗa in ya kashe din za a karɓe shi da na ce masa zuwa zai yi kisan kai to kaga mura'atu halil mustafti kenan lokacin da mutum ya zo na fatawa ka kula me yake so za ka kula me yake me yake so yayi wani wani zaka ga ya zo yana tambaya malam wai dole ne mutum ya daidaita matansa biyu wajen sutura da abinci da waye wani za ka kula matsala ce yake ciki yake nema abin da zai warware ta wani kuma zalunci yake so yi ana so a gallaza ma wata a gidan saboda haka watakila ma ga daki ga daki zai so a tamfa wannan super holland wannan kuma ya so yar ɗari takwas ɗin nan gane gane ko ya zo ya kira wanda ya kira wanda ya ce ke gasa ki ke gasa ki ai zalunci ne wannan to saboda haka wancan na farko wata matsala ce ya fuskanta matansa guda biyu ɗaya tana can ɗaya tana ƙauyensu ɗaya tana abuja ta ƙauyensu za ta haƙura da duk abin da ya mata ta abujan nan kuma abuja ya tsince ta saboda haka ba za ta haƙura ba sai ya ba ta irin abin da sai ga ana sawa a abuja shi kuma a ransa yana jin kamar ya yi zalunci ya waccan ta ƙauye yana ba ta wani abu wanda bai kai wannan ba wannan kuma yana ba ta wani abu sai ya zo ya tambaya don ya fitar da kaikayi daga zuciyarsa haka matsala ce yake ciki suka ce a ka iya saya mata wannan ma ka saya mata wacce kaga wani abu ne wanda ba zai kawo mata rikici ba kusan zai fitar da shi ne daga rikici amma wancan shi kuma da zai tambaya yana so ne a gallaza wa daya a kuntata mata a bata mata to a lokacin mufti sai yayi mura'atin wato yanayin da waɗannan mutanen biyu suke kada ya musu fatawa iri ɗaya to wannan ma tana sa a samu wato sabani wajen wajen ansa to shi ne ibnu tabiya ce wa ijabul kaffarati bil halifi bi makhluqin wa in kana nabiyyan qawlun da'if da'ifun fil gaya mukhalifun lil usuli wan nusus fal iqsamu bihi ala Allah والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس ابن تيمية يكي duk da cewa wasu suna cewa rantsuwa da wani da wani da wani Allah rantsuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama tana kudduwa ce to amma maganar a ce idan mutum ya warware wannan rantsuwar kuma sai yayi kafara yace to wannan magana ce mai rauni kwarai kwarai da gaske qaulun da'ifun fil gaya magana ce da sai rauni kwarai kwarai da gaske rantsuwa da wani Allah ko da kuwa annabi ne daga cikin annabawa ba a wajabta kafara a cikanta mukhalifun lil usuli wal nususi magana ce da take ta saba wa ka'idoji na shari'a ta saba nassoshi na shari'a me yasa saboda kafara la tasbutu bil qiyas ba a tabbatar da kafara ta hanyar qiyas to baka cewa tunda aka ce wane ya kafara mu yi qiyasin wane akan wane shi ya zo akan cewa wanda ya rantsuwa da Allah sannan kuma ya karya wannan rantsuwar to ya kafara it'amu asharatu masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba shi ku ciyar da miskinai guda goma daga mafi tsakatsakiyar abincin da kuke ciyar da iyalinku ko ku furatar da su ko ku yanta baiwa nasi ya zo akan rantsuwa da Allah sai kuma wani ya rantse da wani Allah shi ma sai aka ce a to ai kiyasin sa akan wannan nasi wannan kiyasi ne ba zai yiwu ba yasi ne wanda ba zai yiwu ba to haka dukkan abin da yake kafara ne ko dai a samu nasi karara ko kuma a hakura da batun cewa ai kafara shi yasa za ga malamai sun yi sabani akan wanda ya ci abinci da gangan a azumi zai yi kafara ko ba zai yi ba kaga an samu sabani a nan dan me aka samu sabani saboda babu nasi karara wasu sun yi kiyasinsa da wanda ya zo wa iyalinsa a lokacin azumi shi yasa suka ce ya kafara an samu nassi akan al-arabi alladhi waqa imra'atahu fi fi fi nahari ramadan wa kauyen da ya zo iyalinsa a azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da kafara amma ba a samu nassi game da wanda ya ci da gangan ko ya sha da gangan ba to wasu malamai suka ce a ai kiyasinsa da wanda ya yi wancan aiki wancan balaraban kauye a ce shi ma ai kafara wasu suka ce a ba za a yi kiyasin sa ba saboda ayyukan ayyukan da suka yi ba iri ɗaya ba na wannan mai ci da sha ya fi sauki akan na wancan to sai ta sannan kuma na wannan shi kadai ya shafa amma wancan ya hada da matan idan ka ce ba za ka yi kiyasin wannan akan wancan ba to da akwai nasi karara ba za a samu sabani ba haka shi kiyasi ba kafara ba ta tabbata ta hanyar kiyasi shi yasa yace ya saba wa ka'idoji manya-manyan ka'idoji na shari'a musulunci ya saba nan fal iksamu bihi ala Allah wa su'alu bihi bi ma'ana al iksam huwa min hadha al jins to haka nan mutum yayi rantsuwa da wani Allah bihi ay bi ghairi Allah ala Allah mutum yace ya ubangiji na rantsi da annabin ka kai min kaza sai al iksamu bi ghairi Allah ala Allah ya ubangiji na rantsi da annabin ka sai kai min kaza to shi ma irin wannan matsala ce da muke magana a kanta ba ta halatta ba kuma babu kafara a cikin irin wannan ko kuma as-su'alu bihi bi ma'ana al-iqtab mutum ya ce ya ubangiji saboda annabinka ko saboda haƙƙin annabinka ko darajar annabinka ibn taymiya ya ce huwa min hadha al-jins shi ma duk tafiyar su daya وشين ابن تيمية وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم وبينهما فرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإضرار القسم وثبت عنه في الصحيحين أنه قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قال ذلك قال ذلك لما قال أنا تبن المغرب أتكسر ثنية الربيع قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر لا تكسر سنها فقال يا انس كتاب الله انكسر فرضي القوم وعصوا فقال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره وقال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره رواه مسلم وغيره ابن تيمية وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب وتقول السؤال بمعنى الإقسام على الله أقول وقوف وليك تهيأ لي رنسوة يا الله لا رنسي إذا أنبك كيف كذا أقول كما الوقوف بمعنى السؤال بفلان الباء أنت زمان باء السببية يا أبنجي dan wane dan martabar wane dan matsayin wane kai mun kaza akwai bambanci tsakanin akwai ba'ul qasami akwai ba'ul sababiyya ba'ul qasami billahi sai wannan ba din tarantuwa ce billahi wannan ba'un tarantuwa ce in ka tashi fassara shi na rantsa da Allah bi muhammadin if'al li kaza wannan ba'un din sababiyya ce dan annabi sallallahu alaihi wasallam yi min kaza akwai bambanci tsakanin ɗaya rantsuwa ce ɗaya kuma ba rantsuwa bace to idan mutum ya ce zai muhammadi yana nufin rantsuwa wanda ya shiga babin rantsuwa da wani Allah hukunci hukunce hukuncen da muka faɗa a baya sune za su zo anan idan kuma ya ce zai muhammadi yana nufin tawassuli ai bi sababi muhammadi ibn kaza shi kuma wani wani abu ne daban shi yasa ibnu taymiya ya ce akwai bambanci tsakanin wa bainahuma farqun fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ibrar al-qasam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da mutum ya kubutar da rantsuwarsa mutumin da ya rantsuwa ya kubutar da ita ki kai rantsuwa wallahi a ba zan ba wa wani kaza ba to idan ka bashi ka warware rantsuwarka wallahi ba zan gaya masa bakar magana ba rashin jituwa ya haɗa ka da wani aka baka baki ce ka kyale shi karka jiki wallahi ba zan kara yi masa mummunar magana ba na bar na manta da magana ka kai rantsuwa to wannan wajibi ne ka yi kokarin kubutar da wannan rantsuwa wa thabata anhu fi sahihaini kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari da muslim annahu qala manzo Allah yace inna min ibadillah yana daga cikin bayan Allah man law aqsama ala Allah la abarra a cikin bayan Allah akwai wanda da zai yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi ya ce Allah na rantse sai ka yi mana ruwa ya Ubangiji na rantse da zatinka sai ka yi mana ruwa to saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah sai Allah ya ruwa an fita yaki sai ya Allah na rantse ya ubangiji sai ka bamu nasara saboda matsayinsa sai ubangiji ya kubutar da shi daga wannan rantsuwar ba za mu gama yakin ba ci nasara ba sai ya kafara sai Allah kubutar da shi daga wannan rantsuwar shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrahu daga cikin bayan Allah akwai bayan da suke da matsayi babba da a ce za su yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da su ko a zo gurin ce wallahi abu kaza ba zai yiwu ba sai Allah kubutar da su abin ya kiwa muna ba jingina da Allah ba wallahi abin da ai ba zai wallahi ba zai yiwu ba sai Allah kubutar da su abin ya kiwa wallahi sai an yi kaza ko sai mun samu kaza kuma sai Allah ya sa samu an je ganin gwamna yan protocol suka hana a ganshi aka yi aka yi aka shiga kawai wani ba Allah ce wallahi sai mun ganshi wallahi sai mun ganshi to yana da wannan matsayin kawai sai abubuwa su sauki sai ka da ana lallashin ko ya koyi da Allah ai ba mu san abin haka ba komai ba komai nan da nan sai gwamnati Allah sai kubutar da shi da wannan rantsuwar da yi irin wannan ta faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin kissar Anas ibn Nadr yar uwarta Rubayya bint Nadr ta karya haƙorin wata mata haƙorinta na gaba su ne saniya ta karya mata haƙori suna rigima ta dake ta haƙorinta na gaba suka zube suka kakkare sai waɗannan mutane suka kawo ƙara gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa rubayya haka ake karanta sunan ba rabi'u ba daga jaridar jaridar nan ta at-tadbiq wani ya rubutu wani tarihin sahabbai yake rubuta to amma wajen sunayen ko ba ya rubuta daidai ban san ya ake karanta masa akai ko shi yake karanta ba da yanzu tarjamar rubayya rabi'a ya sai dinga kiranta rabi'a to rabi'a da rubayya da ba rubayya ake cewa yar uwar Anas ibn Malik ce a wannan Anas ibn Nadar dan uwanta ne dan uwanta ne to da ta karya hakorin wannan mata aka kawo su ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ku karbi diya mana sai sai waɗannan mutane suka ce ba za su karba ba su kawai sai dai a yi kitati a karya hakorinta ita ma Anas ibn Nadr yana gurin shi da yace atuksaru saniyatu rubayya yanzu akai hakuranta na gaba la wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru sinuha na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya yana nufin Allah ko wallahi ba za a karya mata koyi ba manzo Allah ce ya Anas kitabullahi al-qisas Anas kai hakuri ai abinda Allah ya wajabta a littafin sa shine kisasi shine wa sillu bisin an karya mata hakori ta ma za a karya ta karya hakorin wata ita ma za a karya nata to gashi kuma ya rantsuwa to kawai haka nan sai ubangiji kuma ya tausa su zukatan waɗannan ƴan uwan nata sai suka ce to sun yi afuwa a ba su diya dan ba da wata an karya kan kuma ya rantsuwa sai ka fara to haka na faruwa shine sai manzo Allah ya ce rubba ash'ata aghbara madfu'in bil awa illa min ibadillah man law aqsama ala Allah la abara manzo Allah ya ce nan dai daga cikin bayan Allah akwai waɗanda da zai yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi to Anas ibn Nadr yana daga ciki yana daga cikin waɗanda da za su yi rantsuwa akan wani abu to Allah zai kubutar da su haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'ata aghbara madfu'in bil abwab sau da yawa zaka ga mutum birin gitsatsa da shi birin gitsatsa haka aghbara yayi fitu fitu madfu'in bil abwab in yazo guri ma sai a hana shi shiga ana gaba da wani mutunci ana wani babban taro yana zuwa sai ga mai gadi yana korarsa kai wa da irin ku ana ture shi annabi ya ce irin wannan mutanen a cikin za su iya samun wanda matsayinsa a gurin Allah lawa aqsama Allah la abarra da zai yi rantsuwa ya ce wallahi sai kaza ya faru Allah sai ku fitar da shi abin ya faru shi yasa ba a auna mutum da sitirarsa rigar da yasa takalmin da yasa ko hular da yasa ko abin hawan da yazo a kansa ba a auna mutum da wannan ana auna mutum bil kayfi ne la bil kammi la tanzuru ila al insani bil kammi ka dubi irin tarkacen da yake jikinsa da tsadar kayan jikinsa kar ka dubi mutum da wannan ka kiyasta shi wannan tunani ne na marasa tunani amma masu tunani suna fassara mutum ne ko suna kimanta mutum ne bilikai alkaifa hadal insan yaya yake sai maka ai wannan mutumin kirki ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne a gaya maka wasu halaye na kwarai da irin yadda yake da tsoron Allah to ya sa wannan shi ne abin da za ka kimanta shi da shi ba kawai ka dubi me ya sa ba a jikinsa wani irin shiga yayi da ba shi matsayi a nan to za ka yi kuskure a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ala ukhbirukum bi ahli janna bana ba ku labarin yan aljanna ba kullu da'ifin mutada'if law aqsama ala allahi la abarra ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawabin mustakbir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana ba ku labarin yan aljanna ba yace dukkan wani da'if wani mai rauni maghlubun ala amrihi duk inda yaje an fi karfin sa ba ya da gata ba ya da galihu amma yana da gata a gurin ubangiji mutada'if a wata ruwayar mustada'af wanda ake fin ake nuna mata fin karfi ko ko mutada'if shi kansa ba da karfin don ba da kowa law aqsama ala Allah da zai yi rantsuwa ga Allah la abarrahu da Allah ya kubutar da shi to wannan irin su suna nan a cikin halittu a cikin jama'a a cikin musulmi suna yawo a ido a fuska ta gaba kowa kowa bane amma wurin ubangiji suna da martaba da za su yi rantsuwa akan wani abu to sai Allah ya kubutar da su yasa a cikin mutan da da yake an fi samun su a da a yanzu kam sai wane da wane su ba akwai su akwai su a da an fi samun saboda tsoron Allah ya fi yawa a da to ko yaki aka je sai a dinga tabo irin ku yi rantsuwa mana wurin su yi rantsuwa Allah zai kubutar da su a samu nasara sannan yace ala ukhbirukum bi ahlin nari bala ba ku labarin dan wuta ba kullu usullin dukkan wani wanda yake mai tsananin husuma kalmar usullin malamai sun yi sabani malaman luga wajen ba ta ma'ana wasu su ce shadidul husuma mai tsananin husuma wasu su ce ana nufin mai kakkautan hali mai kakkautar ɗabi'a wasu su ce ana nufin mara jin magana mara jin wa'azi mai da maganar ubangiji wasu su ce ana nufin mai yawan alfasha da zage-zage da baƙaƙen maganganu saura kalmar usullin din ta kunshi dukkan waɗannan ma'anoni jawazin wanda yake bai teba ba ba teba ta halal ba ta haram ya ci haram ya ci haram ya yi teba ko kuma otillin wanda yake mai abin nan jawaz wanda yake mai takama yana wajen tafiyarsa yana takama yana tinkawo yana nuna isa mustakbir mai girman kai waɗannan su ne Allah zai cika jahannama da su kiyaye wa hadha fi sahihaini ibnu tabi'a ce wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim wa kadhalika hadithu anas ibn nadr haka na hadisin anas ibn nadr shi ma yana cikin sahih muslim yana cikin sahih bukhari da muslim wal akhar min afradi muslim wanda kuma hadisin da yazo rubba ash'ata akbara imam muslim shi kadai ya rawaito shi وقد روي في قوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أنه قال منهم البراء بن مالك الرواية dangane da wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akan iya a samu daga cikin bayan Allah wani wanda idan ya yi rantsuwa ga Allah Allah zai kubutar da shi annabi ya ce minhumul bara ibn malik daga cikin su akwai bara ibn malik dan uwan Anas ibn malik bara ibn malik ibn nadar kamar da yace Anas ibn nadar saboda ka kaga an-nadr ibn Anas Anas ibn nadar zai zama me yayi matsayin shi ga Anas ibn malik me yayi alaka da Anas ibn malik eh kawunsa ne yawa Anas ibn Nadr kawunsa ne Rubayya bintun Nadr ammata ce ita ma innarsa ce ko kawunsa za a ce ko me a illa ba kai dan uwa ba to albara ibn malik wa ne ga anas ibn malik an gane ko albara ibn malik wa ne ga anas ibn malik kun ga dan uwan abin nan babban su anas ibn malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi cikin bayan Allah da idan sun yi rantsuwa Allah zai kubutar da shi haka nan wan anas ibn malik kaga gida ne mai albarka albara ibn malik ibn nadar yana daga cikin bayan Allah waɗanda in suka yi rantsuwa sai Allah ya kubutar da su sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya halicci ya halicci yaƙi odu ya halicci sauran yaƙe yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sahabin da ya kashe jaruman kafirai tari a yaƙin gaba da gaba wato yaƙin fito na fito banda waɗanda ya kashe cikin rububi cikin kura tare da wasu a wanda wanda za a fito a ci hallin mubaridin hallin mubarid akwai wanda zai fito a kara akwai wanda zai fito a kara ya fita a kara ya kashe ya yi wanda ya kai kokari shi yasa wata rana Anas ibn Malik ya shigo ya kai shi akan abin nan akan shimfiɗa ba da lafiya ya ga dan uwansa ba da lafiya albara sai ya ji shi yana rera wasu waƙoƙi irin waƙoƙinsu na larabawa sai yake sai ana sai yake ce masa kana kan shimfiɗa ba ka da lafiya kana irin rera waƙoƙi bayan ga alƙur'ani da Allah ya riga ya ya ya saukar maka ya canza maka da shi da waɗancan waƙe waƙe to ba ka tsoron ka mutu cikin wannan yanayi roƙon ka mutu kana karanta ƙur'ani sai nazar abin nan Anas abin nan Bara ibn Malik sai ya ce da shi ina ai ba na jin haka za ta faru domin kuwa na kashe kafirai makiya Allah jarumai ɗari gaba da gaba banda waɗanda na kashe cikin rugunzi Allah ba zai mu irin wannan mutuwar ba da kake wanda ya wannan kuma a shekarci ya irin wannan ce Allah ba zai ba haka ba وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون يا براء أقسم على ربك فيقسم على الله فينهزم الكفار براء ابن ابن ابن ابن مالك يا كسنتي اذا هزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ وهذا هو اخو انس بن مالك قتل مئة رجل مباردة غير من شرك في دمه وحمل يوم مسيلمة على على وقبل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح البحر. شو متم براء ابن مالك lokacin da suka fita yaƙi tare da su abu musa al-ash'ari a lokacin daular sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sun fita jihadi karkashin jagorancin abu musa al-ash'ari shekara hijira tana goma sha takwas a lokacin suka shigar da musulunci irin su al-ahwaz can ne wajejen wajejen iraki abin nan wajejen iran al-ahwaz tustar duk cikin iran ne yanzu suka shigar da musulunci nan gurin fuskar a cikin a wancan lokaci tana wani yanki da ake kira khuzestan cikin yankin iran ne a yanzu to lokacin da suka je tustar za su yaƙi wannan garin bayan sun buɗe sus sus wannan garin da ya faɗa a nan musulmi sun buɗe shi ne ta hanyar sulhu ta hanyar sulhu ba ta hanyar yaƙi ba a sus an bude shi ne ta hanyar sulhu amma tuskar lokacin da suka je suka yi wa garin kawanya mutanen garin suka yarda su fito a yi fada suka ja ƙofofin ganuwar garin suka rufe haka babu ta inda musulmi za su shiga to shine sai wani daga cikin waɗanda suka san kan garin ya ce yana so a ba shi wasu mutane da zai nuna musu hanyar da za a shiga garin a buɗe kofar a shiga a yakin shi ne aka aka ba shi wasu mutane daga ciki akwai bara ibnu malik wanda suka shiga ta magudanar ruwa da aka yi ruwan garin yake fita saboda sai suka shiga ta nan wani gurin su ja ciki wani gurin su yi rarrafe haka har suka shiga garin to shigar su garin suka shiga yaki da mutanen garin har suka bude kofa sauran rundunar suka ta shiga to anan ne aka kashe bara ibnu aziz ah bara ibnu malik to ibnu taymiya yake cewa a wannan yakin shi na tuskar musulmi sun ce ya bara kai rantsuwa bana sai ya rantsuwa ce wallahi sai mun yi nasara abin da yake cewa ya rabbi aqsamtu alayka lama manahtana aktafahu ya ubangiji na rantsi ka babu dama ka dora mu akan kafadun su ma'ana ka babu dama mu fi karfin su mu karya su waja'altani awwala shahid sannan ka sanya ni farko wanda zai shahada a wata ruwayar wa alhiq bi wa alhiqni bi nabiyyika sallallahu alaihi to a lokacin da suka shiga wani ya kawo masa tara ya tare shi wani dalilin wannan tara din ya rasu ya yi shahada fa abarra Allah qasamahu fan hazama al'adu Allah ya kubutar da wannan rantsuwar da yayi abokan gaba suka karye wastushhida al-bara ibn malik yawma a wannan lokacin ya ya samu shahada an batar wancan gari su zai sa mai karatu ya dauka ko a wannan yakin ne wannan ba ma yaki ba a sus a sus ba yaki ba sulhu akai yi amma a tuskur nan ne aka yi yaƙi har aka kashe shi bara ibn malik saboda haka maganar za a iya fahimtar cewa a tus ne aka kashe shi wanda ba haka bane a tus lokacin da suka zo a wani daga cikin shugabannin garin kamar wanda yake kantoma ne na farisawa a garin ya ɗauko mutane ɗari ya zo da su wajen musulmi ya ce ka ba mu aman mu ɗari su ɗari ne shi shugaban nasu shi ne na ɗari da ɗaya sai ya nemi a ba su amana a amintar da jinin su su ɗari sai bai sa kan shi ba saboda haka da aka amintar da jinin su bayan an gama komai shi sai aka kashe saboda shi baya ya manta da kansa sai bakwai ce ɗari da ɗaya sai ce ɗari to shi ne ibnu taymiya yake cewa hada huwa aku anas ibn malik wannan shine dan uwan anas dan malik ko ce da qatala mi'ata rajul mubarazatan ta hanyar fito na fito ya kashe baraje na arna dari ghaira man sharaka fi fi damihi banda wanda yayi tarayya wajen kashe shi wanda yayi shi kadai dari banda wanda aka yi yayi tarayya da wasu wajen kisan wa umila yawma musailama ranar yakin yaki da musailama kazzab lokacin da mabiyan musailama da shi kansa musailama din suka shiga wani gidan gona suka rufe aka yi aka yi su bude a fito a kara suka iya suka rufe wannan abin nan din to a wannan lokaci bara ibnu malik ya ce shi a sashi akan abin nan mai sunanta garkuwa na garkuwa turs garkuwa wannan da da mayaka suke suke kare takobi ko tsara ko ko suka da ita a ɗora shi a kai a cicciba shi a jefa shi cikin cikin su zai zai bude kofar kaga wannan shine kunar bakin wake a jefa a jefa mutum ai saboda haka aka aka yadda cewa a jefa shi din saboda haka aka ɗora shi cikin abin nan garkuwa don aka cici ba aka watsa shi a cikin su aiko ya sha tsara suna tsara yana tsara har ya bude kofar aka shiga da aka gama an samu tsara sama da tamanin a jikinsa wanda shi ya sa Khalid ibn Walid ya zauna wata wata guda cire yana jinyarsa tsara tamanin amma ko ba kashe shi a nan ba wanda zai nuna maka ta mutuwa ajali ne in ta zo mutum ajalinsa bai zo ba ko bai za a yi sai ka ga ya fita ka duba shi kansa Khalid ibn Walid irin rintsin da ya ta shiga da yaƙi yaƙin da ya shiga kusan rayuwarsa tun da ya musulunta yaƙi daga yaƙi zuwa yaƙi daga yaƙi zuwa yaƙi da ya zo zai mutu kuka ya dinga yi ya ce babu wani guri a jikinsa face an taɓa tsaransa yace amma kuma gashi yau akan gadansa zai mutu ce fala na masa ayyukan zubana Allah ka hana matsorata abin nan bacci Allah ka hana matsorata bacci inda a ce shiga jihadin nan zai kashe ni da ni tuntuni sai buzuna amma gashi an gama komai gashi zan mutu akan akan shimfiɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya burin samun matsayi na shuhada'u Allah zai kai shi wannan matsayin ko da ya mutu akan shimfiɗa to irin su Khalid kenan wa umira yawma musailama to a wannan lokacin aka kashe shi kansa musailama din bayan an bude aka yake su aka kashe shi musailama din kazzab wa umira yawma musailama ala tursin wa rubiya bihi ila alhadika aka dora shi akan garkuwa aka jefa shi cikin gidan gona hatta fataha albab har ya bude kofa to wannan yana daga cikin mallau aqsama ala Allah la abarra kaga mun samu mutum biyu akwai waisul qarni shi ma yana daga cikin irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa waisul qarni yana daga cikin bayin da law aqsama ala Allah la abarra wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su an san su don haka ake neman in an zo wani abu ya rinca a ce ku yi rantsuwa to irin wannan da za mu samu irin su irin su a nan aida mun ji daɗi eh da an kwace mana masallaci sai mu ce kai kai ka rantse mana sai mun karɓi masallacin to kaga komai sai zo a cikin sauki to ba ba baki ma irin wannan sun yi ta rantsuwan ba ne kaga ai mun samu masallacin mu ba ba baki an samu sun yi ta irin wannan rantsuwa wallahi sai mun samu kuma Allah ya kubutar da su to haka sai kai a hankali kada ka dauka kana ciki kuma kai ta rantsuwa abubuwa kada mutum ya yi ya yi over estimation kansa ka auna kanka da yawa da yawa kuma ka zo ka yi rantsuwa ka kwana ciki dan in abun bai faru ba dole fa kai ka fara baba ya bai maka za'i kai ina ga sai mu tsaya nan na mun zo kan wata gaba wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kalbai farko wannan wasu sukan ce Allah dan Allah shin fadar haka ya halatta sai tasirin hasili ne ka ce Allah dan Allah shi kake roko kuma ka ce dan shi ka yi to Allah dan rahamarka yi min kaza Allah dan rangwamarka dan afuwarka dan wannan duk ka iya roƙon shi da wata sifarta domin kamar yadda zamu zo a cikin magana Ibn Taymiyyah muktaba abinda wannan sifar take hukuntawa yayi maka afwa اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كاي توسلي da sunansa mai afuwa dan yayi maka afuwa kai tawassali da sunansa mai rahama dan yayi maka rahama wannan da ya halatta amma Allah dan Allah tasirul hasili ne ba wai ba ba ka ita ko haramun ne ko wani abu da ba wani abu na mahzur a ciki to ba ba a ce baka kamar baka ce komai bane baka yi tawassulin ba an gane ko wannan kuma yace hadisin man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka ba zai zama ya kunshi bai dai fayyace abin da yake so ce ba to amma yana so ce ba zai zama dalili ne akan haramci ba kamar yadda muka faɗa kuma ibnu taymiya shi ma ya faɗa yace daukakin malamai abin da suka tafi akai cewa rantsuwa da wani Allah haram saboda kai ma tahsilul hasil kake daman sun riga sun faɗa kai kana maimaitawa ne kuma ai sun faɗa ne dogaro akan irin waɗannan dalilai duk to amma an wasu suna iya ɗaukan wannan nasi su ce kai ana nufin wanda ya rantse da wani Allah akan cewa wannan abin yana da matsayi irin na Allah sai yasa aka ce ya shirka ya daidaita Allah da wani ya gwama Allah da wani yasa kuma sai su dauki wanda bai yi haka ba to bai yi haramun ba an gane ko to amma magana mafi inganci kamar yadda shi ma Ibn Taymiyyah ya faɗa shine haramci din mutum ba iya yin tawassuli da alqur'ani ko ayyukan sa masu kyau kwarai da gaske alqur'ani sifa ce ta Allah maganar Allah ce maganar Allah sifar sa ce ana tawassuli da sifar ubangiji kamar yadda yanzu muka faɗa kana yin tawassuli da abuwar sa da rahmar sa haka zaka yi tawassuli da alqur'ani wa zaka yi tawassuli da karatun alqur'ani kamar da yazo a hadisin Tirmidhi hadisin Ibrahim ibn Husayn cewa ku karanta Qur'ani ko roki Allah da shi ikra'ul Qur'ana was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani ko roki Allah da shi da karatun da kuka yi fa innahu sayati qaumun yaqra'una alqur'an wa yas'aluna an-nasa bihi za a samu wasu mutane sun su bayyana su suna karanta qur'ani amma suna roƙon mutane da karatun maimakon su roki Allah saboda ka zaka iya yin tawassuli da wannan me ya bambanci tsakanin aljani da shaytan aljani wannan sunan dukkan wannan halittar ce in an ce aljani ana nufin wanda yake cikin wannan halittar da baka gani shaytan kuma wanda yake fandararre daga cikin wannan halitta din saboda wanda duk yayi nesa da biyar Allah shi ake cewa shaitan dan haka ake samun shaitan cikin mutane ko shayatin al-insi wal jin haka she- kalmar shaytan tana nufin wanda ya nesa daga da Allah haka ana samun su cikin aljanu waɗanda suke fantararrun cikin su sune shayatin al-jin din kamar yadda a cikin mutane waɗanda suke fantararru sune shayatin al-insi wannan kuma yace a ga masa ma'anar hadisin da bukhari ya rawaito daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin min al-muslimin thalathatu min al-walad fatamassahu an-nar illa tahillat al-qasab wato babu wani musulmi da ‘ya'yansa uku za su mutu fa ya tasibu ha'ula al'aulad inda Allah mutum ‘ya'yansa uku su mutu ya dangana ya haƙura ya mai da al'amarin shi ga Allah face ranar gobe kiyama sun cece shi a gurin Allah yasa annabi ya ce wanda duk ‘ya'yansa wani musulmi ‘ya'yansa uku suka mutu wannan wuta ba za ta shafe shi ba illa ta hillatal qasam sai abin da yake hana rantsuwa wa in minkum illa waridu wannan wuce wanda za a yi ta tiraki ita ce kawai zai wannan ita ce kawai alakar ta da wuta amma ba haka ba shi ba wuta wannan shi ne abin da hadisin yake ƴaƴansa uku ko gaba daya ko daban-daban da ƴaƴansa ne haka ba wai sai sun mutu lokaci ɗaya ba hadisi ya tabbata wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har biyu ba manzo Allah ce har biyu suka ce ina ba mun ce har ɗaya ba sai ba su yi wannan tambayar ba wannan kuma yace yaya idan mutum yace Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka aw inni as'aluka bi wa'dika alladhi wa'adta aw bi qawlika alladhi qulta ajib da'awat ujibu da'wat ad-da'i idza da'at wanda inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka wanda yazo a wani hadisi da'ifi wanda malamai suka ce ko da ya tabbata ba zai tabbatar da tawassuli da zati ba domin haƙƙin sa'ili da shi ne idan sun yi masa biyayya ya amsa musu addu'a wannan kuma shi ya faɗa فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ألا يقولون إذا كك بأبيتي كك أو تكرنسا فشي ما زي أمسا نوم saboda ka haƙƙi ne ya ɗora wa kansa in kun yi masa biyayya shi ma zai ba ku abin da kuke to sai ka roki Allah da wannan haƙƙin kaga ba wanda wasu kai da wani zaki ba an gane ko saboda ka wannan babu komai sai ya ubangiji alkawarin da kai mana ta za ka za ka za cewa mu roƙe ka za ka amsa mana ya ubangiji gashi muna roƙonka wannan ba wani abu bane eh magiya shi da as-su'al da rantsuwa al-qasam magiya shi da as-su'al as-su'alu bi fulan ka roki Allah ko ka roki wani da martabar wani ko darajar wani ko aikinsa shine magiya din magiya shine roƙon amma alƙasam a rantsuwa kuma shine ka ce ka rantse da kaza shine rantsuwa to shi ko wannan hujja ce yake kafawa cewa ga bara'u da malik gashi ya tabbata waliyi ne amma masu da amar karamar waliyai sun ki yin riko da shi koyi da shi to ai duk saban duk saban manzo Allah waliyai ne ba wai bara'u bane kawai tabbata waliyi a abinda aka dasa wa mutane a kwakwalwa shine wanda Allah ya bashi wani abu na musamman musamman abinda ake kira karama wanda Allah ya bashi wannan shine waliyi don haka shine zai zo muku da kawariqul adat yayi wani abin da ba kowa zai iya yi ba shine waliyi to abinda mu muka yadda da shi babu karamar da ta kai imani da Allah da manzon to babu kuma waɗanda Allah ya ba su babban imani a zuciyarsu kamar sahabbai saboda ka fuska kowa samun karama yasa da Allah ya tashi sifar tawaliyai ta alladina amanu wa kanu yattaqu masu imani masu tsoron Allah sune waliyai dan babu karama da ta kai Allah ya baka imani ya baka tsoron Allah a zuciyarka wala ita fa kowa karama dan karama tana nufin karramawa Allah ya karrama ka ya daraja ka ya mutunta ka akwai abin da Allah zai yi na mutuntawa irin sama ya baka saboda ya baka imani ka san kana da imani to a cikin halittu gaba ɗaya ka cokam in ka kwashe annabawa da manzanni akwai waɗanda Allah ya bawa imani da tsoron Allah kamar sahabbai saboda ka babu wanda Allah ya bawa karama kamar su haka duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waliyai babu wani sahabin da ba waliyi ba to haka da duk wani duk sanda za a samu wani mai tsoron Allah mai imani mai tsoron Allah to yana da walittaka don haka duk wani mu'mini mai tsoron Allah yana da walittaka gwargwadon imanin sa da tsoron sa ga Allah sai da a ce wani ya fi wani gwargwadon yadda kuke wani ya fi wani imani to haka nan wannan walittaka take a gurin ubangiji wani ya fi wani walittaka don haka kaga khatamul awliya shine mu'mini na karshe da zai mutu a doron kasa shine khatamul awliya ba wani bane wanda ya danne kowa da kowa da kai da aka rufe walittaka a akhiru mu'minin taqiyyin yamutu ala wajhi al-ardi shine khatamul awliya saboda haka ba ba ba magana ce ta bara ibnu ibnu malik shi kadai ba kuma ai duk kowane sahabi in ka dauke shi ka koma tarihi za ga Allah yake bance shi da wata baiwa wanda yake sauran bai ba su ba har kowane sahabi za ga ana magana akan a sai da abubakar za a yi ta faɗa abubuwan da Allah ya bashi bai ba wa sauran ba aka zo sai da umar shi ba za a faɗa shi in ya kofi ummati muhaddathuna fa umar sai ma akwai wanda suke Allah yana musu ilhami a cikin al'umma ta ta umar yana da ciki wannan bushara kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ba wai ana kore masa cewa yana daga ciki ba umar yana da cikin mulhamun shi yasa sautari idan yayi magana sai alqur'ani ya sauka ya dace da irin maganar da yayi ya dace da irin maganar da yayi saboda in ka dawo kan sayyidina usman shi ba sai kaga wata mankaba wata falala da Allah ya ware shi ya bashi sauran ba ambace ba ambata musu ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Usman ala ala astahi min rajulin tastahi minhu malaika ba na ji kunyar mutumin da mala'iku ba kunyar suke ji ba duk kuma inda kaga kunya to akwai girmamawa saboda mala'iku ma girmama sayyidina Usman mala'iku ma kansu suna girmama sayyidina Usman dan ne ba zan ba zan ji kunyar ta ba ka kowanne sahabi ka zo sai ka samu yana da wata martaba da wata daraja ta musamman da ake bacci shi da ita ba wanda yake nufin ya fi sauran ba ba wanda yake nufi saboda ya samu wannan mutu don haka ya fi sauran a'a fifikon kuma wannan wani abu ne shi kuma daban a gurin mu ahlus sunna sai da abubakar shine gaba shine ja gaba sannan sai da umar yana bin sa sannan sai da usman sai da sai da ali haka suke yadda falalarsu take haka shugabancin su yanzu tartibuhum fil fadli ka tartibuhum fil khilafa wanda ya fara yin shugaba bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam shine da Abubakar don haka shine a gaba ya bi masa Umar sannan Usman sannan Ali wannan cike aqida da ta fi shahara cikin ahlus sunna duk da akwai sabani dangane da Usman da Ali waye za a gabatar a nan anan cikin ahlus sunna da ana iya samun sa an samu sabani waye a gaba amma dai akan Abubakar da Umar wannan duk sabai sun yi ijma'i kan cewa Abubakar shine gaba sannan Umar sannan kuma waɗanda za su zo baya su zo baya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما